أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah mai sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu ta shafi na dari uku da talatin da takwas hakamu ku sai ce hakamun gasbi iya wato muna karatu a cikin bani wanda yake magana akan kwace hukuncin kwace a musulunci ya mana tarihin ne kwace da kuma hukunci wanda ya kwace har ma mun da a kan hadisi na da sallallahu alaihi wa sallam hadisi da imam muhammad ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ci fili wanda ya ci filin wani daidai da haƙi guda haƙi ɗaya ko ya ci filin wani fifty by fifty ko hundred by hundred ko ya ci hekta hekta hekta biyar hekta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce ran kiyama za a ɗauki wannan filin amma za a yanko wannan hektan ne daga ƙasa ta bakwai daga ƙasa ta bakwai za a ɗauko filin a dora masa kuma haka zai ɗauka Allah na tuba kuma sallacin da za a dora ma zai yama na a kaga a aiki a masallacin da ba kowa ce yasin nan da kuri za na guda biyu duka akwai bare kuma duk wani abin da ka gama haka za a yi Allah ya tsare to shi ne mala yake hakamu hakamu da iya ta'dibul kasim li Allah ta'ala bi sadrihi aw darbihi zarbiran da kowani amsali sani ne su ala kasim a raddu maktasaba wa in talafa wa in talafa yadihi da mana hu bi mislihi kana lahu mislihi أو بكية من اكتسب جهل فأصابه بعينه قوة على صاحبه الغرض منه رد آه رد مثله وأخذ ما اكتسبه وإن تعذر رده وقيمته وقيمة النفس معه قلة المغصوب ترد معه كاملا وذلك كانتا للحيوان أو ملة الأشجار أو أجرة الدابة مثلا إن كان المغصوب أرضا فبنى بها الجاسم أو كنسا لزمه حجم البناء وخلو الأشجار وإسلام الأرض التي فسدت بالبناء أو الجرس وإن شاء ترك ما بناه أو جلسه وأخذ قيمته أنقادا وذلك إن رضي صاحب الأرض به لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرض الظالم حق سادسا إذا سجل الكاسب بما كسبه فرجها رجه عليه إذا اختلف الكاسب وصاحب الشيء في قيمة الممسوك أو صفته فالقول قول الكاسب آه بيمينه إن لم يكن هناك بينة لصاحب الشيء الممسوك من أتلف مال غيره بغير إذن سائله وجب عليه ضمانه وذلك كأن يهلكه أو يمسكه أو يفتح مبلغا أو قفصا أو ساعا أو ربادا فيتفلت ما كان ذلك البيت أو القفص تاسعا الكلب العقول يبرد صاحبه في رفضه فيعقد شخصا يجب عليه ضمانه عشر العدافة تسر ليلا فتتلف زرعا على ظاهرها ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم إن, إن إن على أحد الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو ملوم عليه الدابة بدون راكب أو سائق تتلف شيئا فلا ضمان فيه قول صلى الله عليه وسلم الأجماع جبار أي حجر الباطل وكذا وكذا إن كانت مركوبة آه مركوبة وأتلفت برجلها لقوله صلى الله عليه وسلم رجل الأجماع آه جبار أما ما آه تطلقه بفمها أو بيدها ومضمون إن كانت مركوبة نعم ما ليس hukunce hukuncen kwace na farko hukunci na farko shi ne ladabtar da wanda ya kwace da haƙƙin Allah mai saboda Allah ya hana kwace alƙali zai ladabtar da shi ko dai ya sa shi a kurku ko ai kurku hausa ne ko gidan gyaran hali na prison na jilin na gidan kaso ko duka duka ko a sashi a nan ko a masa bulala don mai don a tsauratar da shi da ire-iren ta don kada a yi a sake yin kwace wannan shi ne na farko na biyu malayi ya zama wajibi a kan wanda ya yi kwace ya mai da abin da ya kwata ya mai da abin da ya kwata idan kuma abin da ya kwasan wani abu ya salwanta a ciki to zai biya in idan akwai ana iya kawo shi ko kuma ya biya kimarsa bari na ba da misali Allah ya kiya mutum ne ya kwace wani mashi da ya je sai ya yi karo sai ya fasa fitilar gaba na sai aka kamo shi kaga za ku zai wai da ba shi sa nan zai biya ne zai fita silan da ya fata da ya farfata shi ne sama da yake na uku wanda ya kwaci wani abu sai abin ya lalace to ya samu matsala to shi wato wanda yake da abin zai kimanta abin da aka lalata masa a biya ya karba abin da ya rage idan ko ba zai karba ba sai a karbi abin da ya rage ta annan a biya abin da ya aka rasa duk abin da ya zan ya bata cikin wannan abu ko ya rabu dole sai ya cika shi duk abin da abin da aka kwata ya haifar shi ne dullatul a magudu duk abin da aka kwata ya haifar to za a mai da shi tare da abin da ya haifar a yan gane mutum ne ya face ya face akuya misali ne sai akuya ta haifi a yariya misali ma ce da ya tashi ta ba ta misali sai ta ta haifi a yaji da sai aka kama shi to idan aka zo wada mai akuya akuyarsa za a ƙarya masa akuya guda na guda shida ina abin da mala yake na abin da ta haifar zazzin za a maida wa shi duk ta zama nashi ba zai ce ai guda ɗaya na ɗauka ba na ga guda ɗaya ka ci ya samu biyar a wani dalili da haka zai mai cika tare da abin da ka ta haifar shi ne ma da yake kamar abin da dabbobi ke haifawa ko kuma bishiya ke tsirarwa mutum ne ya ɓace bishiyar mangoro sai ya yi dasa lokacin da aka kama shi lokacin ta yi aya na ana ana ana dubugo buhu ina muke da ta ɗauka a cikin rashi da na je na dasa ta da na kake in je ta aka samu ta girma na ta yi ɗaya to za a maida wa mai bishiya hadda mangwaro na haddadin abin da ta bishiyar ta haifar ya ce ko kuma misali mutum ne ya face wa mutum dabba ya je ba da ita haya abin da ta tara to shi ma in za a mai hadda shi ɗauki misali mutum ne ya ko wani mota sai ya ba da ita haya sai tana tara kuɗi ba a gane shi ya zama mota ba sai bayan shekara guda za ka ji aka samu a yi an ma buɗe mata akawun tana tara kuɗi motar ta tara na kuɗi da haka za a maida mai mota motar za a maida masa kuɗin da ta tara na na biyar malayi idan abin da aka kwata ƙasa ne fili ne sai mutum ya bata filin wani sai ya je gini a kai ko ya je shuka bishiyu a kai ya zama dole ya rusa gini an gani ya rusa ginin da ya gina a ciki ya ciccire bishiyun da ya shuka a ciki duk ɗaki shi da kuma ya gyara masa filinsa yadda ya kwace ya bata masa da gini da shuka idan mutumin ya so yana iya barin gini yana iya barin gini wanda yake da filin mai biya shi amma in ya ga dama a ji wannan abin da kyau in shi mai filin ya ga dama misali mutum ya kwata sai mutum zai ne gini to idan aka sai tabbata da mutum ne to idan ya ga dama shi mai filin zai ce to shi kenan nawa ka kashe a gidan da ka gina na sai ya biya shi dai bai gada wani ta kawai ka kwashe bulon a yan gani ba ruwan shi da kuma hasarar da mutum ne saboda ne abin da ya sa mala ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wato babu wani haƙƙi akan gumin azzalimi gobe azalimi babu wani haƙƙi a kan an gane gobe azalimi duk wahalar da ya sha ya sha a banza za ka yi mana sada shi kayansa amma an tafi ya ga dama ya ce shi ke nan bari na ba ka abin da ka ko gudun bishiyu da ka shuka na shi ke nan wannan nashi amma ya ga dama shi zai a shi ka sare shi ka sare shi ka fashe bayan ma ka sare shi sai ka gyara shi na fili na ya zama dan ni ba aka kwakwace na ba a ka ɗauka ba na shida idan wanda ya kwaci dukiya ya je kasuwanci da dukiya ya je kasuwanci ya ci riba misali ya kwace wani dubu goma sai ya je bude shago ba a gane dubu goma mutum wanda sai lokacin da shago ya zama ya kai kayan miliyan ɗaya a ciki an ci riba to za a manya wa guduru goma shago guduru goma da ɗaya da miliyan ɗaya sauran musulunci bai ta aika shi na shi ne ce za a manya masa da ribar da duk wannan kuɗi ya jawo za a manya wa shi na bakwai idan aka samu sabani tsakanin wanda ya kwace da mai kaya cewa mai kaya wanda ya kwace na cewa ni dubu ɗari na kwata mai kaya na cewa dubu ɗari da hamsin na kwata an samu sabani in aka samu sabani ni shari'a ta ce to wanda za a saurara ya faɗi nawa ya kwata shi ne wanda ya kwace ku ji da kyau wanda ya kwace shi za a saurara amma zai yi rantsuwa shi ne biye ni zai yi rantsuwa cewa za a ci ya rantsa da Allah ya tuku da ya ya abin ya karba ya ce sai dai idan shi wanda aka wa kwace yana da shaida yana da shaida daman a shari'a ta ce a nan sallah ce albayyinatu ala على المدعي على المدعي واليمين على من انكر wato kawo shaida yana kan wanda ya gaya abu cewa na shi ne amma rantsuwa tana kan wanda ya musa na takwas wanda ya ba su dukiyar waninsa ba tare da izininsa ba to sai ya biya duk abin da ka bata da wani babu izinin wannan mutumi to lalle sai haƙƙi ne sai mutum ya biya misali ya je ƙona wa mutum kayansa ko ya je ya wato me ake cewa mutum ya kama takarda ya mazu tsaka dukunkuna yau ko ya dukunkuna da kaya ya yi yada ta ko ya bude wata kofa wanda aka rufe da wani abu mai amfani ya gudu misali mutum ne yana kiwon wasu abubuwa na nasa wannan an bude kofa za su gudu na sai ka bude kofa suka gudu to duk sai ka biya sai ka biya shi abin da ya rasa ko a cikin keji ne ko a wani waje ne ko ya zuwa ko ya dore suka kunce su duka sai kariya ko abin da yake gida yana kulle ka buɗe gidan abin ya salwanta ko ke duka abin da ya zama mutum ne ya jawo wani asara to haƙƙi ne na mutum sai mutum ya biya mahaukacin kare wanda mai shi bai ɗaure shi da kyau ba ya je ya ciji wani to sai mutum ya biya sunan da yi na kare da cizo idan mutum yana da kare sai ya riƙe shi saboda shi kare idan mutum ya riƙe shi haka kawai ba komai kawai mutum na sha'awar kare sai kare ya ajiye to na farko ne mala'ikar rahama bai shi zai shiga gidansa na biyu a duk rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai an zautare daga cikin ladansa aikin ladan mutum sai an zautare lada da ya kai girman musa kudu iraq kamar dutse kudu na lada ya zo baka da shi kullum daman ka ka kore ki da adam kana yin sallah yanzu ma muka yi wa wani ba Allah sallah na ga ɗaya daga cikin aminin sa ya shigo kaga kai sallah ma kana da ladan mutan uhud na na na da laiba shigowar sai suna mun amma dai suna nan na gaba karatu na gaya muku zan faɗa kan wanda ya rasu yawan mutum da ya ajiye kare yawan mutanen sallallahu alaihi wasallama ya ce kullum sai ladansa an zartare kamar dutse uku to kaga ga wanda ya ajiye kare amma akwai karnuka da musulunci da a rike su shine karen kiwo da karen noma na karen kiwo da karen noma a hadisi bai ce da farauta hadisi bai kira gani na na maluma ne suka ce na tunda kaman kiwo gani a cikin gani in ka ga karen kiwo za ka yana kore shanu na kasu kasu gudu kasu wawwatsi su ne suka ce to illa ka ne karen gadi zai iya shiga amma dai hadisan da suka zo waɗannan da ni uhudu su suka zo da su karen barauta karen kiwo sai karen noma ha noma ne eh yana yana shi kuma yana yana kore shanu suna noma ba a bar da su na ana ana abin ana yin ana yin da su to su ne shi kuma hukuncinsa za ka iya siya amma ba za ka siyar ba a ya gani in ka gama noma ga kan kasuwan kare to ba ka yi saka siyar ba in ka siyar ka ci haram ba ba da yadda za a yi shi damar shi da kare haram ne shi kudin sa haram ne amma dai saboda waɗannan dalilai ana yi ana farauta da shi eh ana farauta da shi har ma ana cewa akwai malamin kare wanda alƙur'ani ya ambata wanda aka koyar da shi farauta wanda idan aka yi aka aka koyar da shi farauta mai shi ya sake shi duk abin da ya kama inda ya sake shi da bismillah to za a ci eh amma ta da su bai so mace ba idan karen bai so mace abin ba inda kashe shi ya yi ko shi kenan wannan bismillah da kai shi ne yankan shi amma in kaga ya soma gutsira to ba kai ba ya karka yi ne ba na yau na shi ne shi ya kama a kai shi dabba wanda ake take ta ta je ta ɓata wa masu noma gonansu masu shuka ta je ta ci amfanin gona to idan da daddare ne to za a biya idan da daddare ne shanu ko suka je suka ci gona to za a biya abin da suka ci a biya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu dukiya haƙƙi ne tsare dukiyarsu da rana amma da daddare na da haka idan da rana daman kana gona ba za ka bari a ci ba amma da dare ka kwanta idan wani ya bar dabba su ta zo ta ci ma gona to sai ya biya amma da rana kai ne aka sa ka hana su kada kada su shiga da haka abin da suka bata da dare to za a biya shi na sha ɗaya shi ne malam ce dabbar da babu kowa a kanta ba wanda yake kanta idan ta ɓata wani abu to ba za a biya ba ba za a biya ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da waɗannan dabbobin da ba sa magana suka ɓata ba ba ba magana biya haka nan idan akwai mutum a kanta ya hau dabba sai ta ɓata wani abu da ƙafarta to ba za a biya ba amma duk abin da ta ɓata da bakinta ko na to nan za a biya idan har akwai mutum a kai yayin da mutum yana tafiya a kan doki ka zo bayan shi kawai sai ya ma kafa kul kun gane shari'a ba ta kama shi saboda bai san me zai iya bayan sa amma da abin da ake ganin zai iya hanawa kaga yin da bakin sa ne an ga zai ciki mutum ra zai hana to kaga rashin hanawa shi ya sa na ya zama wannan ya shafe shi wallahu ta'ala alam sai almadatu khamisa fil luqati wal lati matata biyar akan tsunduwa da kuma tsintaccen da ko ya lukuta shi ne tsunduwa laƙi kuma ɗan da aka yadda shi na ɗan da aka yadda shi ne ake kiran shi ɗan zuwa kaga jariri na an sa shi a tsumma ko a buhu ko an yadda shi shi ne da ke to abin da musulunci ta nabi a kan waɗannan abubuwa allukuta sun tuwa ta'arifuwa اللقلة هو الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد وذلك أن يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثيابا فيقام فيقام ضياعها فينتقدها ما لا يأتي تعريف الصدوة tsuntuwa shi ne wani abin da mutum zai ɗauka a wani waje wanda yake ba mulkin kowa ba a ji magana nan da kyau wani waje wanda ba mulkin kowa ba ba za ka zo shagon mutum ka ɗauka ya kace ka tsinta na ba za ka gidan mutum ka ɗaura ba ka ce ka tsinta ba ana tsintan abu ne a inda ba mulkin kowa ba na kan titi nan ne ake tsuwa shi ma titin ba inda da ran baki suka ji wani mutum ba na yawa can ne yadda za a ba kowa a kasan kawai wani abin faruwa ne to mutum ya tsinci kuɗi ko ya tsinci tufafi sai ya ji tsoron kada abin ya tozarta sai ya ɗauka hukuma يجوز الاستقاء بالبقعة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها اعرف إفاتها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشعنك وسئل عن دالة الغنم فقال خذها هي لك أو لأخيك أو لابنك غير أنه يستحب الاستقاء لمن يثق بأمانة نفسه ويكره ويكره لمن لا يثق في امانتها اذ تعريض اموال المسلمين للتلف لا يجوز mara ya ce hukuncin tsuntsuwa ya halatta wa a yi tsuntsuwa saboda farin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi dangane da tsuntsuwa mutum ya ga abu ya tsaka sun ranar sallar da yake ka sanar da irin abun jakar abun na launin abun yadda mai shi zai iya gane abin shi ne ya bata sai ka yi shekara guda kana sanarwa cewa jama'a na tsinci kaza abu kaza mai launin kaza yadda za ka ba ba za ka faɗa abin ba don kar wani mara gaskiya misali kudi ne ba za ka zo ka ce an ci dubu goma ko akwai ne shi ba na sai dai ka ce an samu kudi a cikin jaka na ko a wani abu yadda dai mutum zai ji nashi ne cewa lallai nashi ne to in yazo sai a tambaye shi a nawa ne sai ya fara ya fada ya ce dubu takwas ne aka ce yawa sai a ce ba na kawo wasu iri ne a kalle shi yan nawa nawa ne da ya fada za a gane na shi a ni bai fada ba shi da tafiye ba shi ne a nan sallah ta zama ya ce idan mutum ya sanar da tsuwa shekara ba wanda ya zo da zai amfani da sai aka tambaye shi yayin tsuntuwar awaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akuya a jeji shikenan kana iya a jeji ba ba fa a kauyen mutane a a an gara a yana kaka shi jeji ta san dan duni da ya je kauye zai dauka jeji jeji daban na inda ba mutane ba kowa na sai zakuna sai kurare na shi ya san ka za a koya wajen za ka iya ka tsinci akuya sunan ka ka tsinci akuya sai maza Allah ya ce to ai anan in baka dauke ta ba ko dai ka dauke ta ko kuma dan uwan ka ya dauke ta ko kuma uwar ka ci ta na kaga wannan ba kauye ba ne na sai ma da yake dai ana son tsuntuwa ne mutum wanda yake ya yarda da kai ne tsuntuwa ba a san wanda yake kokwantan ake kokwantan amana da ya zuwa saboda zai sa dukiyar musulmi ya zama tayi an yi hasara idan kai zuwa ka kashe aka ce tare kana sanarwa ka kashe sai mai shi ya zo sai kariya shi an gane sai ga shi ya zo ya suna wannan da ake ta yi shekara da wuce shi ne to za mu za ka biya za ka za ka yi za ka ba ni shi yasa wasu ke ci a yi sadaka da shi to ko sadaka kai ta kariya da shi ba sadaka yi biya na yawa ta kariya a samu a samu dukla هي إن كانت الأمة تابعة بحيث لا تتبعها همة أو همة أوساد الناس وذلك كالتمرة وهبة العنب أو الشيكة البالية أو الصوت والعسى فإنه لا بأس باتكاتها ولمتتبعها الانتفاع ولملتقيها الانتفاع بها بحال وليس عليه تعريفها ولا الاحتفال بها وذلك لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والصد والحبل واشباهه يلتقطه الرجل فانه ما ليس نفرقه idan abin da aka tsinta abu ne ya tashe ni ya tashe ba mai muhimmanci shi ne ma da ibada misali mutane ba su ɗauke shi da muhimmanci ba ya ce kamar ƙwayar dalili da ba ka taɓa ganin wani ya fito yana gumi ka ce me ya faru ya ce wallahi ƙwayar dalili shi ne ya faru na ya fito ya zo nema ya ce ya zo ban faru da shi ya zo ban shi kaga za ka ga hanya mara lafiya misali kaga shi ma kawai ya faɗi ya faɗi ba zai zo neman na to irin wannan shi an ga bayan da biyu ka tinta za ka iya dauka shi sai ma da yake kamar inabi bayan inabi guda daya guda daya shi ma ba ka ga mutum yana wuce bayan inabi shi ne ya wani yana neman shi yake ko kuma wani ɗan kyalle ko kuma wanda yake yar bulala a doruna ko wato ‘yan sanda da wannan ne sauran abubuwa suka shiga ciki a shari'a domin in ba haka ba da sai a ce ma yanzu mutum yana yana sai ya buga wani abu sai ce duba mana nan ko za ka ga kusa a gasa sai ka ga mutum ya waiwaya sai ya samu kusa in ya baka da wanda ya ɗauko kusa da kai da ka ɗauko misali da kai da ka ɗauko kaga a shari'a an tambaye ka kusar da shi na? kaga ba ta kaba ce haƙin wani gama a shari'a saboda wannan ya halatta saboda kusa da aka yi ba wani abu ne ra a zume ma na ko a yi aiki da ita ba ko duk abin da ya zama haka in an tsinci shi a ƙasa ba ba a kulawa da shi za a yi aiki da shi da haka shi ne malam ce babu dai wanda ya tsirin abubuwa waɗanda ba su da muhimmanci to su yi aiki ya aiki da shi a wannan lokaci kuma ba sai ya sanar ba ba za ka riga yawa kana cewa ƙwayin inabi ga wani ya yadda ƙwayin inabi ba na misali wa ya yadda ko yanzu aka ganka da ƙwayin dabino kana yawo kana tambaya wa ya yadda dabino ana iya taɓa lafiya yawa yace saboda faɗin jabir da yake ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawoke mana za mu yi amfani da sanda wanda muke fita a ƙasa ko bulala ko igiya da abin da ya kama da su mutum kawai ya gani a ƙasa ya dauka ya aiki shi na biyu yace in kana tilbu nadu lima tad'uhu min awsadin nas وجب على منتكئها أن يعرفها سنة كاملة يعلن عند عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة وبواسطة الصحافة والإذاعة فإذا جاء صاحبها وعرف وعاءها أو عدد أو عددها أو صفاتها أعلم إياها وإن لم يجد بعد الحول الكامل انتفع بها أو تصدق إن شاء ولكن بنية زمانها لو جاء صاحبها يوم يسلمها malaiki idan abin da aka tsinta abu ne mai muhimmanci mutane su ɗauke shi da muhimmanci to ya zama dole a kan wanda ya tsinta ya sanar da ya sanar ya yi sanarwa shekara guda zai yi sanarwa a kofar masallatai kamar nan lallai zai yi sanarwa aiki ya same sa shekara guda za ka zo kana sanarwa lallai ta tsinci daga rubutu kana ta sanarwa ko mai shi an za an same shi ya zo malai ce da kuma wuraren taruwar mutane kamar cikin gadin mutum duk za a je a da karinda sanarwa ya ce har ma in ya kai ka buga a jarida ko gidan rediyo duk za a kai cewa abu kaza an tsince shi idan mai shi ya zo ya aka tambaye shi ya yi ta'arifin abin na ya tabbatar da nashi don wani abu in ya ce nashi nan tambaye shi sai ka ji ba nashi ba to sai ya tabbatar da cewa nashi shi yasa in an ga abu aka koyi ba a fito da shi musamman wannan lokaci musamman abubuwa masu muhimmanci in an rinci waya sai a koyi sai a ce mutum kawai ba kafin ce ne mai sunanta sai ya fada ce to wayar mutum na wayarwa wayarwa ta sanya ciki sai ya fada a ce buga wayar mutum na tunda ta kace duk wani alamu ne da yake nuna na ta mutunci to in aka ji ba ko daya to kawai za a ce sauka sai sun ga lafiya ba ta ka bace shi ne malayin in ya sanar shi kenan ya faɗi siffar da sai a bashi idan kuma bai zo ba har shekara ta yi shi kenan sai mutum ya aiki da abu ko ya yi sadaka da shi ko ya yi sadaka da shi amma malayin shi zai yi sadaka ne da niyyar kamar haƙƙin abin na kai shi idan mai shi ya zo yana nema zai ba shi kayansa na uku nuktatul haram ay mas'al la yajuz istiqaluha illa idza qima biya biya'aha idza qima biya'aha wa man ittaqadaha wajib alayhi ta'limuha ma dama al-haram wa idza kharaja sallamaha ila al-hakim wa laysa lahu tamallukuha لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الولد حرام لا يؤذن شوكه ولا يبتلى خلاؤه ولا ينفر سيده ولا تتخذه فتنته إلا لمعرفه ما ليس نوكو تنتوى أحرمي ننت أحرم شيء أنا نبنه حرم قرم مكة وحرم قرم مدينة بعد تنتوى مكة بألك أي تنتوى مكة yace sai dai ka ga abu kana jin tsoron zai alalata shi kamar ana dawa wani lokaci ka ga mutum ya yar da madubi ido ko wani abu in ka bari za a tattake shi to za ka ɗauka ba su ta kai kawai ka riga ko ya ke riga ko ake tara wa yi wannan babu ne ya ce wanda ya tsanci wani abu ya zama dole ya sanar da ita ya harami yanzu ma sun yi ofishi na na na duk kayan tsantuwa ko ofishin da ake kaiwa idan kuma mutum ya ɗauko daga cikin hadamin su sai da yana fitowa sai malamin sai ya kai wa wato shugaba kaga inda aka inda aka san ya kenan yanzu ba dama ya ce ya rike saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan gari da ku gani harami wato mai alfarma ne ba a cire kaya ba a cire kayan maka ba a karya bishiya a maka ba a farauta abin da ke cikin garin harami nan ba a tutuwa a cikin harami duka waɗannan ba a yi eh ba a yi farauta in ka je ka ga bishiya tana kan ya so a ki a maka ba a karya sai dai masu gona na hudu ya ce lukatul haiwan wasu san ma dalatul haiwan in ka ga shatar bi falatin min al'ad jaza istiqatu hawa istifahu bi hadhihi al-hali aw in kaza kama hiya laka wa li asika aw li asika aw li dhri wa idha kana iblan fa innahu la yajibu istiqatuha bi hali لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها جزاؤها وسقاؤها ترمي معها وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها ومثل دالة الإبل دالة الحمير والبغال والخيل وتسمى الحوامل فإنه لا يجوز استقالها كذلك ما ليس له تدبر ana kiran ta dabba wadda ta bata idan akuya ce aka ganta a jeji ita da za ka iya cuta ya halatta za ka yi amfani da ita saboda fada nan sallah ta ce ko dai na ya zama ka ɗauka ɗin ko ɗan uwanka ko kuma kura ya ce amma in raƙumi ka ga raƙumi a jeji to ba za ka ce ka tsinci raƙumi ba na an tambaya nan sallah sallama dangane da raƙumi ya ce ni ya da da shi da ya ce ya ruwansa ya ci a cikayarsa ya ci abincinsa mai shi ne zai ɗaukayensa shi bai da wani matsala amma ya ci akuya kaga tana ta wurin a cikin ciyawa ko rani za ta kama da aka ban da raƙumi shi ba a tsintarsa yawa haka nan ba a tsintar yayi ba a tuntan alfadari duk waɗannan ba a tuntan su sai dai kawai kamar su yi shagalin su a cikin jeji a kafiyar su kitabar ya a ƙarar fulani annan hudu yau mai min shahari kaza in taka da sifoni kaza kisan da zamanin kaza وأنه أدركه ليوسفه وسعته ونادى عليه في موضعه وفي الأسواق والشوارع والمساجد أياما متتالية وجاء متتابعة وأشهر مترادفة ما يدل على سنة كاملة فلم يحدث لها ذلك وخشي على نفسه الموت أشهد عليه شهوده أنه وجدها فانتكتها وأنها تحت يده وفي نيابته فإن حذر من يدعيها ووضعها وثبت ملكها ملكه لها أخذها وبدأ المنتقد المذكور عن عهدتها وخلت يده منها بتسمية إياها لمالكها بالتاريخ الشهيد وذلك التاريخ مالك لا أكيد تسلطها ذات واني ya tabbatar da cewa shi a rana kaza a watan kaza ya tsinci abu kaza mai a cikin jaka kaza kimarsa kaza kuma ya san da shi lokaci kaza a auni kaza ya yi sanarwa a wurare kaza su kasuwanni su tituna su masallatai tsawon lokaci kaza a jere watanni kaza a jere wanda har ya kai wata guda ba wanda ya zo nema abin ya ce nashi wato ba wanda ya ce nashi shi kuma mutumin da ya ci wani abin yana jin yana jin tsoro kai ya zo ya mutu ga wani abin haƙƙin wani a hannunsa don haka ga shi yana kafa shaida a kan wannan abin cewa shi ya tsinci kaza abu yana hannunsa idan mai shi ya zo ya tabbatar da nashi ne to sai a bashi kayan shi shi kuma ya kubuta daga wannan amana da take hannun shi shi ya ba da ita ga mai ita a hanya ta shari'a sai ya rubuta kwanan wata haka ce wallah ba ala sun ka Allah ya kara ma Allah ya kara Allah suna son kara wanda ya yi a kan yi da a ce mun sun yi ba shi sai kuma wanda a sun yi na wani da su ne shi ya zo aka fi da sun yi salvation for us. His mighty sovereignty, Yahweh, the most worthy, yet Yahweh, that's what you want to die. To remain young. Ai ta gama bayani. shi wancan da aka ce riban abin da ya haifar ai ya sha bambam da wanda ya yi zai yi shi ba wani abagin ne ya haifar da shi ka gane mutum ne ya karɓi filin wani kawai sai ya je so bulo ya je gida aka gaba filin ya haifar mata da gida ya sha bambanci da kuma da yake da kuɗin wani je kasuwa ya ci riba ka gane shi wannan shi ya kawo wani wannan goma shi ya kawo shi kawai filin kai kan ba da filin ya ya sa ya samu gidan da ya sa na da a ce yanzu haya ya ba da filin sai kudin haya sai ya yi gini da shi misali da shi ne ya kama da wancan na yawa shi ne shi ne bambancin ina cewa na tuna kun ji ku tuna ina tuna nazara da nake na ba Allah da ya rasu kalmi biyar suna kai masu Allah wani taro ne aka gama ne pop ne ko pop pop to tonight ba Allah ya dawo daga wannan tare ne nan muna da kwana biyu ko aka ce ko kwana ɗaya da azuma ya je ofis a ofis kawai yana ko ya yi daura ne ko yana zaune ne dai ko ya yi hankalin mutane ya ci shi da yawa ɗan suka kai shi Allah ya kai shi to ba shi ba ne abin da ake faɗa ya kamata musulmi ya ƙoƙari ya gane wannan karatun da kyau shi ba Allah mutuwa ba ruwan shi da komai ba kuma ruwan shi da kowa an ji da kyau shi Allah lokaci ya mana idan ya kare ba ruwan Allah da wai ko kana da lafiya na ko kana da kuɗi ko kai ba ka da koko na ko kai kai gwamnati ko kai shugaban kasa ko kai minista ko kai sarki ko kai malami ko kai ba haɓurin Allah da wannan misali Allah cewa ya yi wani kulli ummatin adam ya ce kowa mutum ya bar lokaci kawai idza jaa ajaluhu idan lokaci ya cika la yasta'jilu sa'atan wa la yasta'jilu ba gaba ba baya karatu da sai ka ga mutum ya mutu ana ta kawo da rere dai wannan ne ne rabu da su sun rasa su ba ko da su ko ba su kawai lokaci ya yi kasa wallahi ba magana wai nan lafiya ba kuka kuwa lafiya ba zuwa lafiya in mutum ya gane wannan karatun zai taimake shi domin shi ɗan ba zai ta samar cewa gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi kuma wani ƙarya ne ya sa ake kwantuwa to ba ma shi magana da ke so da yi shi wannan taro na kawo magana kilamita ne ko kun ga wannan magana kilamita ne Allah ya sa shi ma da yake tare da gane da suke fara ba. Allah ya sa kuma bai yi da abin da suke fara. Ku ci a zuwa ce ku to gare shi. Wato magana kilata ce ne an dukkule kafirci a shi. Allah an dukkule kafirci an dukkule shi an dukkule shi an mamaye shi. Ana tura wa mutane a hankali ƙwararrun kafirai lokaci ya ce wala sun dankare kafirci suka na ba a fito da shi haka a fili ba amma layin tana bibiyar abu za ka ga manufar abin ana magana abubuwa da suke faruwa a duniya ba ba Allah ne ke yi kuma su gaba ba na ana gaya ma duk abubuwan da Allah ke gaya mana Qur'ani shi yake kawai ba shi yake wasu abubuwa ne na na mutane ke sa yi kuma in suka daina abin ba zai faru Allah ta kun gane ne kun gane ba da uwa to lalle sai a kula Allah ba da shi ne mai duniya shi ya yi duniya shi ya da duniya duk abin da ke faruwa a duniya shi yake saukar da ruwan sama na shi yake shigar tsoro da shuka shi yake duk abin da ake amma Allah ya sarraye su da kyau akwai da yawa da ake nuna ba kawai su ne su ne kaga dama ba kawai ba wai wai aikin nan adam ne ma yi na na yana da wani aiki da environmental pollution da suke fara wannan wannan abu ne da amma Allah ya abin da suke duk gudu a sai an kula saboda kaga mutum yana da wani kada kawai sai abin da shi kaga shi komai ba ya kafa kamar magana ta ne a kiyama duk abin da za a tura mutum da zara ya sama tunani ai ya za a tashi kiyama nan ba za a yi kuwa cikin ya zama kafin ko ba ne wallahi wanda yake kokarta tashi kiyama kafin ne na ba wani ba wani karatu da za a ma na da za a sa mutum kokarta wani shi kenan Allah ya kiyaye da haka abubuwan da suke kawo mai amfani zai yi amfani da shi a marar yin kodan Allah ta zai tsaye da kake fara.
Zan yi tsarin da saurara a kan saurara da shi shi ne. To, idan aka ce wanda ya kwace shi ke shi zai yi rushe shi ne. Sai shi kuma ya ce, a yau su zara ka tsara da kuma, yi wa rage sabo hutu na wasu. Kawai ya wuce a wuce. Domin shi yana da yana. To, ka fara shi ne ne masu cikin
ban gane shi wanda ya yi kwace ya yi gina gida a ciki aka zuwa da rani sai aka kwato mun fili filin shi ba gidan ya aiki ga cikin wancan ya kwace shi sai aka kira shi aka ce to zo ka kira wa kuma za ta bushe shi sai ta shi ne ya rika sa da kuma zai ba shi ne mai shi ne ke yin doka ta wace ne ne wanda ya fi da filin da wata
ko in ya ba na wuce ya ba na wuce da ba ta shi ba ta san wannan ana maganar shari'a ne akwai abin da shari'a dole za ta saka ba maganar sai ka ga dama ba shari'a tana tilasta mutum ne abin da ya kamata ya yi ba abin da ya kamata ya yi haƙƙi ne na shi dole haƙƙin mutumin ne a dusa a rusa filin a bashi haƙƙinsa ne ya ci to ya tausaya ya ci to bari wannan biya kuɗin biyu da kai amma yana da yanci dari bisa dari ya ce kyau fili na ne ke Wallahu a'lam. A alaikum salam to sunna. Da kai sai daga hannu sai mu tashi. za su fara yake da ramin sarsam a kan shi wanda ke jan amma wanda ya kwace ya kashe jan kwacin da ya samar da wani abu to idan misali tsunduwa ne lokacin da sun ce a zuciya sai ya juya zuciya a yi kai shi kan da ya samu ne ya juya kuma ya samu ne ba idan ne abin ya so ya fara ya sama wa mai abin riba ya ya sama wa mai abin riba baka je ya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na mutane guda uku wanda suka shiga kogon dutse wanda suka shiga kogon dutse kogon dutse ya rufe da su ba lokacin da aka ce kowanne su yi tunanin wani aikin alheri ne yi ai cikin su akwai mutumin da aka yi masa kodogo mutumin bai karɓi haƙƙinsa ba ya tafi bayan wani lokaci ga haƙƙin da kuma bai kai shi ba sai ya sa aka siya masa awaki awaki ne kuma Allah ya sa musu albarka suna ta haihuwa suka zama garci garci ranar da mutum ya zo ya ce ni ne na ma'aiki ya gane shi ne ya ce kai ne ba alhamdulillah ya zo sai ya zo da shi bayan ya ci ka gani duk awakin nan da gari duka nan har yake cewa an ba wa ta ne zo yi ba kawai ka ba shi cewa layi na ka ya ce haka ya koya ya ka ya ce Allah in na yi wannan don kai Allah ka yi mana abu sai Allah ya mana da haka da haƙƙi ne haƙƙi ne na shi ai ma na kawai kai kawai kayi aikin Allah ne kawai ka ba shi kashi na alu kai da aka yi da ka ci ma kudin da aka yi da ma ka ci kafin ka yi mai su amma ni mai su yanzu sai ka biya ne amma ba za ka ci ba da sai ka shekara kana ci akwai ɗan kuma mala yawo da ya hatsarin mota ya rasu yana neman addu'a Allah ya masa gaba Allah ya shiga shi Allah sa huta dan uwa da muka shiga da shi kansa da wani shi ma Allah ya shiga shi Allah sa huta wanda duk suka rasu wa mutan su ma Allah ya shiga su iyayen mu malaman mu ɗan uwan mu duka Allah ya masa gaba Allah mu waye mana gaba Allah ya kwana mu da imani zuwa Allah ya sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين قال إلياس الإمام يريا 8